الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب الزكاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك سأتأتي قوما أهل الك- أهل الكتاب فإذا جئتم جئتهم جئتهم فادعوهم إلى أن يش- إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس طو- صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على قب- على قف- على فقرائهم فإنهم أباؤوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حساب kitabun zaka wato wannan littafi yana magana dangane da hukumce-hukumce waɗanda suka shafi zakka idan aka ce azzakatu a larabce ana nufin annama'u wa ziyada wato daɗuwar abu da kuma haɓaka shi wanda shi ne abinda ake nufi da azzakatu idan aka ce azzakatu a wajen malaman shari'a wato wani haƙƙi ne wanda ake amsar shi a cikin wata dukiya wanda suke keɓantacciya kuma a bada shi ga waɗansu mutane waɗanda suke keɓantattu an gane ko haƙƙun yu'khadhu min malin makhsusa wa yusrafu ila ashkhasin makhsusin an gane ku wato wani haƙƙi ne wanda za a amshe shi daga wajen mawadata a cikin wata dukiya wanda take keɓantacciya kuma a raba shi a cikin waɗansu mutane waɗanda suke keɓantattu Ah, hadithi na farko a wannan babi shine hadithin abdullahi dan abbas allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abdullahi ɗan abbas ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ga mu'ad ɗan jabal lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya aika mu'ad birnin yaman ya aika shi domin ya zamanto wakilinsa a can ya zamanto alƙali ya zamanto gwamna na yaman ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da shi innaka sata'ti qauman ahli kitabin ya ce mu'ad haƙiƙa kai da sannu za ka je wa waɗansu mutane wanda suke ba wa mutane littafi ma'ana za ka je wa waɗansu mutane wanda a tattare da su akwai wani burbuɗi na ilimi akwai wani kaso na ilimi a wajensu saboda idan ka je ka maganar da za ka yi musu ta sha bambam da maganar da kidahumai jahilai za ka yi waɗannan da- da- da- da maganar da za ka yi wa kidahumai jahilai akwai bambanci tsakankanin wanda yake da kwai ilimi da wanda baya da ilimi akwai bambanci tsakankanin wanda idan ka je wajen shi za ku tattauna da shi akwai shubha a tattare da shi aku da kuma wanda idan ka je wajen shi za ku tattauna da shi bai ma san ba menene ake cewa shubha shi bai karanci komai ba da haka matakin da za ka ɗauka a wannan ba shi za ka ɗauka a wancan ba to shi ne ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ba shi labari dangane da yanayin mutanen da zai tarar idan ya tafi can yaman mazala ce da shi fa'iza ji itahun idan ka je musu idan ka tafi can yaman fadu'uhum ila an yi shaɗu Allah ilaha illallah wa annan muhammadin rasulullah farkon abin da za ka kiraye su zuwa gare shi saboda kada ka ɗora musu doka ga baki ɗaya duka ka ce a lokaci ɗaya kake so su bi ta abin da za ka kiraye su zuwa gare shi na farko shi ne ka kira su zuwa ga su kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala su shaida ba wani abin bautawa bisa ga cancanta a sama ko a ƙasa a waɗanda ake gani ko wanda ba a gani ba wani abu bauta bisa ga cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai kuma sun tabbatar cewa lalle annabi muhammadu jakada ne na Allah to wannan shi ne babban abin da za ka kiraye su zuwa gare shi wanda yake nuni a shi cewa kan akan al'aqidatu awwalan wato farko abin da za a kula da shi bangaren gyara aqida dukkan mutanen da kasancewa su ba san ba menene aqida ba san ba tauhidu ar-rabbi bil ibada ba san sa ta ubangiji da bauta ba idan ka je wajen su dan kaga cewa suna da dabobi ba za ka ce zakka za a fara fiddawa ba ka ce wannan dabobin naka sun kai shekara nawa ya ce wannan ai na fi shekara goma yana kiwon su ka ce sun kai nawa ya ce sun kai ɗari biyar ce to ya shiru ka ce to ka kira wani almajirin ka ko kama guda biyar a ciki ya tunda ta makai da abokai da duk ɗari ana fudda guda ka ce ku kama biyar a ajiye su a share da kare ka zance a yi sallah a farko abin da za ka kira su zuwa gare shi ne mai wato al-tauhid shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu'az dan jabal fa innahum ada'u lak lidhalik fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla idan su waɗannan mutane sun yi maka biyayya cikin abin da ka ba su labari akan shi cikin abin da ka sanar da su shi na tauhidi sun tabbatar cewa lallai ba wani wanda ya cancanci a bauta mishi sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma kaga hakan din a tattare da su bayan sun faɗa da baka sun ƙudurce a zuci kuma ya zama to wa saddaqahu al'arka wato aiki daga babuwa wato ya gaskata al-i'tiqad bil qalb da kuma an-nutq bil lisan to wannan lokacin nan ne za a gane cewa lalle kam hakan din ya tabbata a tattare da su sun ji sun bi kenan sun ji sun bi to ma'aiki alayhi salatu wassalam ce idan har kaga sun yi biyayya sun miye kauya a gare ka da abin da ka gaya musu nan fa akhbirhu to ka ba su labari ma'ana al'amari na bi kenan wannan shine ake ce da shi at-tadarruj fi da'wa wato mataki-mataki a wajen da'awa ka ba su labari an Allah qad farada alaihim khamsa salawatin haqiqa Allah subhanahu ta'ala ya fardanta musu salloli na lokaci biyar fi kulli yawmin wa layla a kowane ni da dare a kowace rana Allah subhanahu ta'ala ya fardanta sallah ta lokaci biyar akan dukkan wani baligi daga cikinsu wanda yake mai hankali musulmi an gani yana na al'aqidatu awwalan thumma salatu thaniyan wato bayan ka kula da bangaren aqida kaga cewa la ba asabiha zaka zo mataki na biyu ka koya musu kuma yanda ake sallah ga yanda ake sallah ga matakin da za yi lokaci kaza idan ya shiga za ku yi sallah kaza ana ce mata kaza lokaci kaza idan ya zo shi za ku yi sallah kaza ana ce mata kaza lokaci kaza idan ya shiga za kuna za ku yi sallah kaza ana ce mata kaza wannan daga ka koya musu mataki mataki amma ba da ka gane cewa sun fahimci aqida ba za ka zo ka ce to abin da ya kamata a ce min yanzu shine mu tattauna akan abin da ya shafi azumi na Ramadan a za a tarra shi bayan an tattauna akan aqida bangaren sallah kuma ya kamata a tattauna saboda ita ce matsala mafi haɗari cikin masail na addini bayan aƙida wadda sallah kamar yadda ya tabbata a cikin hadithai ingantattu barinta malamai sun yi saɓani a kan wanda ya bar sallah jahadar laha kafiri ne ma'aiki alayhi salatu wasalam ya faɗa a cikin hadith ya inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufur tarkar sala ta wannan matsala ce khilafiya bayan ulama shin alladhi la yusalli hal nusammihi musliman am nukhrijuhu min al-islam annan malamai sun sabani ake an gani ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce fa inuhum adha'u lak bidhalik idan su waɗannan mutane wanda ka faɗa musu haka wato ka gaya musu wannan sallah ta lokaci biyar da ka faɗa musu Allah ta'ala ya fardanta musu kuma suka je suka bi suka fara yi suke mumarasa kake kula da su kuma kake ga cewa tana tafiya kamar yadda dai alhamdulillah wanda ba laifi a cikinta to fa inuhum adha'u lak bidhalika idan so sun yi biyayya a gare ka cikin abin nan da ka ba su labari da shi sun ce sun ji sun biya a kullum za su dinga sallar ta lokaci biyar kuma a koya musu ita yanzu na ka samu kansu a bangare na biyu ma'aiki alaihi salatu wassalam yace sun matantaqi ila almarhalati thalitha sannan kuma sai ka ciro daga almarhala athaniya zuwa ga marhala ta uku fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim ka ba su labari cewa haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta zakka a kansu wanda za a amshi zakkar nan daga wajen mawadatan cikinsu a mayar da ita a raba ta cikin talakawan cikinsu masu ƙaramin ƙarfin cikinsu musulunci shi a kullum akwai yana buƙatar abin da ake cewa almuwasat taimakawa juna mawadaci idan ya zama to kullum a gidan shi shi kaɗai ne mai shi za ta yi daɗi shi kaɗai ne abincin shi zai yi daɗi talaka shi kuma kullum sai dai ya ci babu sai dai ya haƙuri kullum sai ya zama to ba miya mai daɗi ba abinci mai daɗi to akwai abin da yake akwai rashin almuwasat rashin taimakekeniya kuma hakan ɗin zai sa wani talaka ya yi niyyar yi wa wani ta'addanci saboda shi wannan mai akwai ɗin bai taimaka mai ba to amma sai Allah subhanahu wata'ala ya yanka wani kaso na dukiyar wannan ta mawadaci dole dole ne wannan haƙƙi ne na Allah a cikin dukiyar wannan ta ka kaftar da shi ka bayar da shi zuwa ga talaka zuwa ga mai karamin karfin kenan da ka da kaso dole sai ya amfana da kai to shine idan aka amso wannan dukiyar daga wajen mawadata za a raba ta ne ga talakawa ka ba su labarin haka to kuma shi kuma abin da ya shafi dukiya akwai yana buƙatar at-tafasil ba dukkan dukiya bace ake mata zubin goro akwai dukiyar da za a ga cewa sai dukiya ta shekara a hannunka ta cika nisabi sannan kuma ya zama to mulkinka ne cikakke ba na ko biyu bane ko na uku ko na ko uku sannan kuma ya zamanto ita wannan dukiyar dukiyar da ake fitar mata da zakka ce sannan za ka fitar mata da zakka akwai kuma dukiyar da a'a sha yanzu biya yanzu ne abin da ka samu a yanzu a yanzu za ka fitar mai da zakka irin abin da ya shafi alma'adin duk abin da za ka samu a ƙasa wannan sha yanzu biya yanzu ne irin abin da ya shafi zakatul harf kayan gona kana kala kana lissafi za ka fitar mai da zakka irin abin da ya shafi arrikaz wato buso da ka samu yamma kana samu da zaran ka samu za ka zo ka yi lissafi ka kasa gida biyar ka fitar da kashi da wannan shine hanyar Allah subhanahu wa ta'ala to anan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce to akhadhu min aghniyaihim za a amshi wannan dukiyar daga wajen mawadatansu kuma a mayar da ita ga talakawansu to da wannan jumla ce waɗansu daga cikin malamai suke ganin cewa bai halitta ɗaukan zakka daga nan a kai ta wani gari bai halitta ɗaukan zakka daga wani guri daga inda ta waje ba a kai ta inda ba a masan da ita ba yana nan a zaune wani ɗan uwanka yana kano ka ɗauki bayan ka fitar da zakka ta miliyan biyu ko miliyan uku ko miliyan goma ka ce tun da wane can inda yake guri ne wanda yake na hada-hada kuma amma yanzu harkoki sun tsaya cik barin aika mai da miliyan biyar idan shi shi ya jujjuya a can miliyan biyar ku sai rabawa talakawa na nan waɗansu suka ce ba za a yi haka nan ba saboda na farko abin da ake leƙawa ɓangaren abin da ya shafi wadata garin da za ka kai in ya zamanto ya fi garin da ka ɗauka wadata ba za a kai ba ba za a kai ba can amma inda a ce can kasa yake da nan za a iya kaiwa an gane game da gana ɗauka a kai guna ko akwai a kai falki ko a kai wata zarmu ko a kai wata hamdara da makamantansu da ya ƙauyayyuka to wannan ya halitta a ra'ayin waɗansu daga cikin malamai saboda nan na ƙasa ne na sama ne ya taimakawa na ƙasa wanda kuma haka ne addini na musulunci yake tafiya a kai to amma kai na sama ka ce na ƙasa zai taimaka maka wannan shi ne abinda musulunci bai yadda ba an gane ko saboda shi babba shi zai kama hannun yaro ya ja shi ba yaro ba zai ja hannun babba ai an lalace to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a to khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim wannan ma'anar shi a fili kadar take suka ce ma'ana nufin annar la ya qad farada alaihim sadaqatan to khadu min aghniyaihim suwa almuslimin min aghniya'il muslimin faturaddu ala fuqara'il muslimin haythu ma kanu wa aina ma kanu duk inda suka kasance a duk inda suke za a kai musu mawadata in aka amsa daga wajensu yanzu aka kawo ta wajen liman ganin damar limami ne ya ce a garin zai raba ta ganin damar shi ne ya ce a ƙauye kaza suna buƙatar kaza da kaza da kaza da kaza mu kai musu ɗauki mu je a yi musu wannan aikin ganin damar shi ne ya ce a a gari kaza ko jiha kaza ko kuma ƙasa kaza tana buƙatar tallafi to wannan wannan daga bangaren liman ne tun da dai waɗancan kin musulmai ne su ma nan kin musulmai ne idan waɗancan sun fi mu bukata za a ɗauka a kai musulmi ala kulle halin da wannan sabani ne na malamai wanda kuma a yanzu muna magana ne akan sharhin hadisi wa muna magana ba akan ikhtilaful ulama fa inhum ada'u laka bidhalik maiki alayhi salatu wassalam yace idan su waɗannan mutanen da ka tafi wajensu sun yi maka biyayya ga abin nan da ka ba su labari da shi to fa'iya ka wa kara'ima amwalihim ma'ana sun ce sun ji sun bi sai ka ce to shi kenan a kawo dabobi duk wanda ya san yana da kwai dabba arba'in in ƙananan busashe ne to akwai zakka a kanta duk wanda ya san yana da kwai rakuma talatin akwai zaka a cikin shi duk wanda ya sai ba raƙuma ba shanu talatin akwai zaka a cikinsa duk wanda ya sai yana da raƙuma biyar sama da biyar akwai zaka a cikinsa to in aka kawo manzala ce ka shedinka da amsar tsadaddun dukiyoyinsu ka ra'ima amwalihim wato su ne kadiba in a cikin zaka ce ta dabobi kadiba wata tumbuliliya wanda tafi kowace kyau ya ce kawai ita za ka kama ita ce haƙƙin Allah a ciki ka rufe idanka ba gaba waɗannan ƙanjamammun ba gaba wanda suke ɗan sun ɗan murmure kaɗan kawai sai ita kaɗai ka gani wanda ita kuma a cikin dukiyar tashi mai yiwa ma ya ma fijinta ko kuma aka ce ya kawo dabobin shi guda goma wanda ya fiji sai ya sako ta ciki dabobin shi sun fi ɗari amma kuma aka ce ya kawo goma shi ya sako ta ciki kai ka kama ta kace ita ce haƙƙin Allah a ciki ka shaidanka da irin wannan kamar yadda idan aka baka kanjamammiya wanda ta kasa ba za ka amsa ba to kai ma ce kuma sai sai idan kasuwa za ka ɗauka an gane ko ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce wattaɗi da'awatar mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta saboda yanzu ne idan ka ɗauki ka ɗauki wannan bulkin nashi ka zo ka zakka biyar ce za ka ɗauka a cikin dabobin shi kuma sai ka ɗauki bulbulki idan kasuwar wanda duk wanda ya zo shi karkin in ya gansu zai ce lalle wani yana kiwo to ya ka ɗauke su yanzu da ka ɗauke su saboda ka nuna mushi wannan haƙƙin Allah ne kuma shi ba zai yi jayayya ba da haƙƙin Allah sai ya kyare ka ya ce amma in ka cuce shi Allah ya saka mushi mazala ya ce ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta duk wanda aka zalunce shi ba wai sai musulmi ba ko arne ne wanda baya sallah ko arne wanda bai gaskata da cewa Allah ta'ala shi kaɗai ba ne wallahi ko shi mutum ya zalunta Allah subhanahu wataala sai ya kama shi idan yana daga cikin almazlum in dai an zalunce shi yace Allah ya sake ta mushi to Allah sake ta mushi ne kar yi tunanin cewa shi arne ne kai kana musulmi yanda kake yi wa Allah biyayya shi baya yi wa Allah yanda Allah yake san ka shi baya san shi a wajen Allah ba haka bane hukunci na Allah hukunci ne wanda yake na adalci ba hukunci bane na san kai yanzu in kai ne za a bai wa hukunci za ka ce wannan musulmai shi ne mutumin kirki wancan shi ya dama dukiyar ba ta shi bace ko rabu da shi arne ne Allah ta'ala yana hukunci ne na adalci kamar yadda kake bawansa wancan shi ma bawansa ne sai dai bawan shi ne wanda ya kangare so wannan kangarewar shi daban sannan kuma wannan haƙin shi ne ka shiga shiga gonar shi kai ba shi ya zo ya shiga gonar ka ba Allah ce fa'innahu laisa baina hawa baina lahi hijabun haƙiƙa da lamarin yake ba wani shamaki tsakankanin addu'ar wanda aka zalunta da Allah subhanahu wa ta'ala duk wani wanda aka zalunta in yi addu'a addu'ar shi ba ta da shamaki tsakankaninta da Allah kai tsaye za ta tafi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ce wa izzati wa jalali la'ansurannaka walau ba'da hin na'am
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خس- خمس قوات صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمسة أو ست صدقة Now, a hadithi na gaba daga Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri Allah ta'ala ya kare da da shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama yace laisa sadaqatu babu zakka wanda take ta wajibi fi ma duna khamsi awaqin cikin abin da yake koma baya da ugiya biyar in ya zama to mutum abin da ya mallaka bai kai ugiya guda biyar ba to ba zakka a cikin shi ta wajibi sai dai in yana so zai yi sadaka ta mustahabbi amma dai kan zakka ta wajibi babu zakka ta wajibi a cikin dukiyar shi bana duk wanda bai mallaki ba idan aka ce ugiya biyar shine dirhami 200 duk ugiya guda daya dirhami 40 ce kenan a hamsatu a waƙin sai ya zama to ne mai a ta dirhami wala fi ma duna hamsi zaudin sadaka hakanan kuma ba zakka ta wajibi ga mutumin da ya mallaki ƙasa da raƙuma biyar duk wanda ya zama to abin da ya mallaka na raƙuma ba su wuce ƙasa da biyar ba ba su kai biyar ba ba zakka a cikin wannan abin da ya mallaka wala fi ma duna khamsati awsudin sadaqa hakanan kuma ba wata zakka ta wajibi ba sadaka ta wajibi cikin wanda ya mallaki bangaren abin da ya shafi kayan gona kenan wanda ya mallaki kasa da wasuki biyar wasuki daya shine tiya 60 duk wanda ya zamanto tsabar hatsin shi ko tsabar shinkafarsa ko tsabar dawarsa ko tsafar tsabar sha'ir ɗinsa bai kai tiya 300 ba ba zaka a cikinsa an gana abin da ya shafi alhubub kenan kwayayyaki kwayar hatsi kwayar dawa kwayar shinkafa kwayar sha'ir kwayar wato iburo da makamantansu wannan ba zaka a ciki wayan da ma'aiki alaihi salatu wasalam ya faɗa na'am عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فس ولا فرسه صدقة ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce laisa alal musulmi fi abdihi wala farasihi sadaka babu zakka ta wajibi akan mutum musulmi cikin bayi da ya mallaka bayansa ko sun kai ɗari babu zakka a cikinsu inda bayin kawai na su dinga yi mai hidima ne kawai saboda ya kai ne ya sayi bayi wannan zai raka kula da ɓangaren buɗewa kyaure kaɗai wannan kilallukan bangaza a hannun shi yake wannan shi abin da yake aikin shi kawai shine ya dinga yi wa dabobi ba ruwa wannan shi aikinsa shine ya dinga baiwa shukokin da suke cikin gidan alhaji ruwa wancan shi kuma aikinsa shine kullum da sahi zai shafe zai share cikin gida wannan shi kuma kullum aikinsa abin da ya shafi cikin ɗaki na alhaji da falo nashi zai share shi ya gyara mai wancan shi kuma kawai zai dinga tuka alhaji ne a cikin mota ya zama to yana da kwai bayi kawai na gadara ba ba zaka a cikinsu ko da sun kai miliyan miliyan abin da ya siye su ba zaka a cikinsu wani saboda ba bayi ba ne na kasuwanci inda bayi ne na kasuwanci to dai fidda musu zaka amma bayi na gadara ba zaka a cikinsu ba za a ce ba ai duke shi ne in ya ga dama sai ya saida su lokacin da ya saida su a cikin kudinsu ne kuma in ya kai shekara za a fitar mai da zaka wala farasi ya haka nan kuma babu zakka ta wajibi cikin doki na mutum ya zama to mutum yana da kawai dawakai kawai mai sha'awar yi kiwon dawakai ne uddatan lil jihadi fi sabilillah saboda tanadi ko da yaƙi ya kama na dawaka addinin Allah subhanahu wataala shi dai akwai dawakai a gidan shi to waɗannan dawakan ko da sun kai ashirin bubul bubul tumbul babu zakka a cikinsu an gane ko a wannan shi ne abinda hadisin yake tabbatarwa amma ya zama to na kasuwanci ne to shi kuma kasuwanci shi ne abinda ake nufi da almudir wanda la saqiru bi yadihi aynun wala wala eh wala ardu wanda kudi tsatsuba bai tabbata a hannun shi kuma kadara ba ta tabbata a hannun shi wanda shi kawai dan maja maja ne to wannan lokacin da zai fitar da zakka zai zauna ne lissafi da abin da yake hannun shi na kuɗi da kuma kadarorin da yanzu suna kasuwa ba a sai da su ba zai lissafi ne sai fitar musu da zakka na'am قيل فيهم إلا زكاة الفئر في الرقيق a cikin wani lafazi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce face dai zakka ta kono zakka ta hudda kai a cikin bayi da Allah ta'ala ya bashi bayan sa kawai waɗannan garadan zai fitar musu da zakka ne ta hudda kai mudu hurhudu ga kowane bawa na'am عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأجماع جبر jubarun جبار والجب والبئر جبار والمأذن wal ma'adinu والمعدن جبار وفي الركاز وفي الركاز الخمس Mm. aljubaru الجبار الحد- الحدر الذي لا شيء فيه la shay'a لا شيء فيه والأج- والأجماع والمجمع الدابة yawwa a hadithi daga abi huraira Allah ta'ala ya kara yadda da shi yace hakika maiki alayhi salatu wassalam yace al'ajma'u jubarun wato dukkan abin da kundime dukkan abin da dabba ta yi wa mutum za a ɗauke shi matsayin jibar ne jubar ne banza ne ba wata diya a kai idan mutum yana tafiya ya zo shi yake yi wa wata dabba wasa ta kwace shi ta fidda mai ido daya wannan ba za a ce ba mai dabbar na shi zai ɗauki nauyin biyan diyar ido daya a shi wannan mutum shi ya kawo kan shi gurin dabbar nan matukar dabbar an ɗaure ta a gurin da yake ya dace da ɗaure ta ba in shi mai ita ba ya saka ta take kiwo a duk inda take so to a wannan lokacin za a taka mushi birki a nuna mai wannan ba ba dubara ba ce in ya kiya duk wani wanda ta mai laifi shi mai ita shi zai biya na gane ku amma in ya zama to a gurinta ne ita dabbar ta yi wa mutum mutum ya kai kan shi wannan banza ne mai mai ita kawai sai dai ya zo ya yi wa mutum Allah ya ba shi lafiya Allah ya kiyaye ya ce mai ya jikin inda sauki ya ce da sauki in ba sauki ya ce to Allah dai ya sa can ta hiya makana an gane wal bi'ru jubarun haka abin da rijiya ta yi wa mutum shi ma banza ne wannan ba za a zo wajen mai rijiya ba mutum ya sa an gina mai rijiya a garkai shi aka ce wani ya hwada da ya hwada sai zaman to ya kari ko ta tafiyar mishi da wani bangare ko kuma Allah ta'ala ya sa ita ce sanadiyar rasuwar shi to mai rijiya ba za a zo ba gurin shi a fara ai kai ne dalilin da yasa kai ne ka gina rijiya kenan kai ne dalilin rasuwar wannan dan wannan dole sai ka biya diya shi a kowa alama rijiya ba ita ba ta tarro shi ta ja shi ya je ya fada cikinta shi ya kai kan shi gurin rijiyar kuma ya fada to wannan abin da aka yi mai abin da rijiya ta mai ba za- ba zai rama ba ko kuma mutum ya ɗauki mutane ju'ula ya sa ju'ula duk wanda ya samo mai ruwa a cikin garkashi yana da kwai jaka kaza mutum yana cikin tona rijiyar ne yana cikin tona ta wata ƙasa ta gabce ta haɗu mishi ta kashe shi wanda mai- mai mai garka ko biya ba zai biya ba kawai alheri ne in ya ga dama ya yi wa danginsa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddar ɗan'uwansu ya rasu zai yi musu alheri na ba- ba- wato bakin cikin rabuwar ɗan'uwansu da suka yi amma wajibi a ce dole ne sai ya biya diya shika babu wani abin da yake tilasta shi saboda shi bai san hakan ɗin za ta faru ba kuma da ya san hakan ɗin za ta faru ba zai ce ba a gina mishi wal ma'adinu jubarun haka dukkan abin da baramu suka yi wa mutum banza ne mutum yana da kai baramu na zinari ya ɗauki wani a matsayin lebura ya je yana ta tona mai yana ta tono mishi zinari ana cikin yi ana cikin yi wani guri ya rufa da shi ya danne shi ga baki ɗaya ma zaman to kabari a gare shi to wannan ba za a ce ba shi wannan mai asalin gurin shi zai ɗauki diya shi a banza ne wannan wa firrikazi al-humus sannan kuma cikin arrikaz wato busau na lokacin jahiliya idan mutum ya same shi a cikin gidansa ko a gonar shi to zai ba da kashe ɗayan biyar ne wato a lokacin jahiliya su ne wanda musulunci bai ratsa su ba wanda idan suna da akwai suna da akwai dukiya suke bakin cikin 'ya'yansu su ci idan sun mutu ya su tattara ta su yi rami su binne ta a wani guri a cikin gidansu to bayan sun rasu ana na ana nan gida sai dangi wato magada suka sai da wannan gida sai wani ya mallake shi bayan shekaru zai yi gini a wani guri ana tona kawai sai aka yi katari aka tono wannan katuwar hanteka ko katon tulu wanda duka a cikin shi kawai daga yan jika biyar biyar sai yan jika goma goma tak da kare ka ka shiga cikin daji aka ce wani lahiya ma aka kasa kuba da cikin zahi da rana kai tsaka aka ka shiga kasa kuba ka tuɓe kana da sashi a ƙwarƙwara malaya ka ce lahiya lau alhamdulillah ina zuwa ka lissafa kuɗi sama da miliyan ashirin yanzu kasa shi gida biyar za ka yi kudin nan kawai kashe ɗaya za ka fudda a matsayin shi ne haƙƙin Allah idan kala tona maka asiri ma ka ce in ka kai can gurin sarakai ko gurin wanda ce to kawo su duka a zuwa da ka kai kawo da kai ala da ka ɗaukin ka a inji a ɗauke ka a mota a jiya da kai ka gidan tele wannan shi ne Allah ya arzuta shi ya samu kaza ya samu kaza amma da kashe bai ba a baka miliyan biyu ko miliyan ɗaya gabaki ɗaya din ka sha wa banza kawai sai ka hudu wani a matsayin kamar wata sadaka ce za ka yi ka rabawa jama'a wanda shi ne haƙƙin Allah in kuma kaga cewa za a gane za ka iya zuwa gurin kotu na adalci sai ka faɗi yanayin abin da yake gudana sai ka damka musu wannan haƙƙi na Allah kai ba ruwanka kai ka zo ka cira ka lafiya na'am wato aljubar shine alhadarul ladhi la shay'a fihi abinda ake ce da shi banza wanda babu komai a cikin shi wanda ba wani abin da za a biya al'ajimawu shi kuma ana nufin addaba wato albahima da an na halata ta kallon saboda ba ta zance shi za ka cire ta al'ajima na'am
biyu da zata radiyallahu anhu qala ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umara ala ala sarfati faqila mana abun jab'un jamilin jamilin wa khalid bin وليدي والعباس أم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينعم ما ينعم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله فأغناه الله فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالد خالدا فقد فقد احتبس أدراءه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما شعرت أن أما الرجل سنه أبيه حديث na gaba daga Abu Huraira Allah ta'ala ya kare da shi Abu Huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya aika Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu akan tattarowa zakka da ya je shi ya dawo daga cikin waɗanda suka bada zakka da aka zo ba yi ba magana akan wanda suka bada saboda su wanda suka bada dama kowa ana kyautata mai zaton zai bada ne to sai aka samu waɗansu wanda ba su bada ba aka ce da ma'aiki alaihi salatu wassalam mana abunu jamil abdullahi abunu jamil ya hana zakka shi da aka je wajen shi cayi ba zai bayar ba Khalid ibn al-Walid haka Khalid ibn al-Walid shi ma bai bayar da zakka ba wal Abbas ammun Nabi alaihi salatu wassalam haka babanka Abbas shi ma bai bayar da zakka ba waɗannan guda uku aka ce musu bayar da zakka ba sai ma yake alaihi salatu wassalam ya ce ma yin ibn jamilin illa an kana faqiran fa aghnahu Allah ta'ala ita ba komai bane abdullahi dan jamil ya kasance yana kyama face dai da ya kasance mawadaci talaka ne kanki ne ba da komai Allah ta'ala ya wadatar da shi wato wanda shine yake cewa takidul zammi bima yushbihu al-madha wato kaga wannan kamar wata wani yabo ne annabi ya mishi amma kuma zargin shi ne yake wato saboda kawai dan Allah subhanahu wataala ya bashi wadata sai ya manta da talaucin da ya yi a da saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mai kuma yanzu ya mance da ada wahalar da ya sha ba zai taimaka bayan Allah ba to ba komai bane yasa yake kyamar ya taimaka sai dai da shi talaka ne yanzu Allah ta'ala ya wadatar da shi shi yasa in daɗi yi wa mutum yawa ce yake Allah kashe ni wannan shi na farko kenan baya da uziri na biyu maza Allah ce wa amma khalidun fa innakum tadlimuna khalidan amma khalid ibn al-walid zalimta shi kukai kun shiga haƙƙinsa ba zai hana zakka ba akwai wanda idan aka ce maka ma yayi kaza zai ce zaka ce bai ba wannan abu saboda yaddar da kai da shi da kuma yanda yake da karfin imani akan aikata alheri yace ku je Khalid ibn al-Walid ya hana zakka yace a kun ci amanarsa kun ci haƙƙinsa kun shiga haƙƙinsa a ce don me faɗaɗe tabasa a da ra'ahu a ta da hufi sabila haƙiƙa khalid ibn walid ya sanya sulakunan shi da makamman shi na yaƙi ga baki ɗaya a matsayin hubusi cikin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala mutumin da yake aikata alkhairin da bai waje ba a kai shi a kan shi ina kuma ga alkhairin da ya waje ba a kan shi ai famin babu aula an ya fa'ala wato duk wanda ka san cewa a bangaren abin da ya shafi nafila yana da kama jiki to dole a bangaren farilla ko da aka ko an ce maka bai aikata shi ba za ka ba shi uzuri za ka ce sai dai ko kun mishi mummunar fahimta an gane kamar yadda annabi ya faɗa wa amma al-abbasu fahiya alayya wa mithluha mazala ce amma abbas ibn abdul muttalib fahiya alayya zakar shi abin da yasa bai bada ba a waje na take da kuma tabadi shi ne wa mithluha sun maƙala sannan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce umar ɗan khattab ya kai umar a ba shi arta an na'ammar rajuli sin wa abi shin baka san cewa haƙiƙa faffan mutum ba matsayin baban shi yake kana mahaifina ka ko yayan mahaifinka matsayin babanka yake an gane to wannan jumla din ta fahiya alayya wa mithluha da amma sha'arta annar rajuli anna ammar rajuli sun wa abi ana tana bukatar sharhi amma insha Allah ta'ala idan mun tarrata a cikin waɗansu littattafai za mu tattauna a kanta duba da cewa lokaci na sallah ya gabato kuma gashi mun ɗan tattauna a kan waɗansu masayil kafin ta wa bi hadha al-qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk